أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك السلام عليكم ورحمة الله a cigaba na fata an gane in dai sunan abin zunubi ne to ba a rena shi ko yaya ka nisance shi sun ko da yan adamtaka da jahilci da kuma nawa kamar haka to nan da ne sai mutum ya tuba ga Allah ya nemi Allah ya fi masa kuma da sai ga Allah ya karba ya yafe masa zalla yake cewa dukkan bayin Allah dukkan bayi yace masu yin kuskure yace amma wanda ya saka kowa alkhairi a cikin mutane shine da in ya kuskure kuma ke tuba sai Allah ya gafarta masa Allah yana son bawon shi idan yi zunubi ya gane cewa yana da Allah da yake karban tuba kuma sai tuba ga Allah sai Allah ya yafe masa yace qauluhu wal iman bi anna tawbata faridatun ala al ibad yace yajibu al iman bi anna tawba fardun wajibi ne mutum ya imani cewa yin tuba a tuba ga Allah a nemi gafarar zunubai a gurin Allah wannan wajibi ne kaga a gurin mutanen at-tasawwu wasu daga cikin su kamar jahamiyawa da sauransu ko suna faɗa cewa wani lokaci su ba ma suna bautawa Allah bane dan suna neman aljannasa ina ba ta an gane ba kuma wai suna bautawa Allah bane in ji su dan tsoron wutarsa haka suke cewa su ba sa buƙatar wuta tsoron wuta ko jin kwaɗayin aljanna kaga wannan zindiƙanci ƙa'idar da Allah shin faɗa game da bayi na gari da ya zaɓe su ya ce shi ne suna bauta wa Allah ragaban wa rahaba suna kwaɗayin rahamar Ubangiji kuma suna tsoron azabar Allah da'iman ya zanto kana tsakanin abubuwa guda biyu jin tsoron azabar Allah shi zai baka damar yawan tuba ga Allah ko da yaushe inda kurakurai ga san ba sa kirguwa kuma duk abin da Allah ya hana ko mun kankantarsa in ka aikata Allah ya ga dama ya ce a kan shi kaɗai a yi mutum azaba tunda ya hana mutum ke samun zanaga cewa kada ku rere zunubai har ma buga su habai misalin illar ƙananan zunubi da mutum ke rena shi kaga wani zai shi ba zai ka ba'ira ba duk manyan zunubai baya yin su amma ƙananan zunubai kuma shi baya ganin ma cewa laifi ne to sai mazala ke buga wa sahabbai misali don mu mu ɗauka mu fahimta yace kamar yanzu a ce kowa a cikin ku ana cikin tafiya a jeji an zauna a wani guza a yi zango ta ce kowa ya shiga cikin jeji ya ɗauko kara guda ɗaya kawai shugaba ya bada umarni ya ɗauko kara guda ɗaya kara ƙwaya ɗaya a gaba zai hura wuta ya dafa abu ba amma kun kai mutum ku ɗari ku ɗari biyu kuka taro kara ruwa ɗari biyu kaga ai zai dafa abu da yawa yace wannan shine a misalin karamin zunubi a gun mutum da baya tuba yau ka yi ɗan ƙanƙani ba ka tuba ba gobe ka yi ɗazu ka yi yanzu ka yi an jima za ka yi jiya haka kawai kullum ba ka tuba to sai taru ya tari ya taru sai don to wannan ƙananan kuma sun ja mutum ƙono a cikin wuta shi yasa Allah sai ya hana duk wani zunubi idan kai kai tuba ga Allah kai istighfari sai Allah ubangiji ya yafe maka Allah ya yafe mana yace wajibi ne neman tuba daga zunubi yace qala Allahu jalla wa'ala Allah mai girma da buwaya ya faɗa cewa ko wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna ku tuba ga Allah gaba ɗayan ku ya ku mu'minai dukkanin ku maza da mata kowa ya tuba ga Allah domin ku tuba ga Allah tuba na gaskiya to tabbas za ku rabauta duk wanda yake yawan tuba to zai je gaban Allah a matsayin kamar bai taɓa yin zanibi ba na fata an gane yasa yawan istighfari dabi'ar mutanen kirki ce wanda Allah ya yabe su kuma siffofin bayin Allah da yake san su yau da zamu karanta insha Allah yace wa qala a wata aya Allah yake cewa ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum har zuwa ƙarshen ayar ma'ana ya ku masu imani ku tuba ga Allah kyakkyawan tuba menene kyakkyawan tuba idan kai sabo kamar yadda malamai suka kawo sharɗan tuba shine kai nadama game da saban da kai sannan ka kudirce a ranka cewa ba za ka ƙara aikata wannan saban ba ina fata an gane kuma ka daina saban kwata-kwata komai da ka saba da shi ba wai kana cewa astaghfirullah kuma kana aikin saban ba na fata an gane in har ka tuba daga zunubi shine ka ji cewa ka daina abu kuma ka kaure cewa abun abin da ya saka aikata wannan saban ma ka nisance shi kamar abokanai da kuke zama da su kuke hira a majalisa wanda kuma a cikin hirar galibi shine akwai mai cin naman mutane yin giba yin sharruwa mutane maganganu na hululu idan ka gane cewa kuskure ne to sai ka daina zuwa wannan gurin daina zuwa gurin da sai ka gurin daina yin zunubi na ba ta an gane kamar yadda ya tabbata a hadisi cewa wani daga cikin mutane a zamanin Bani Isra'ila ya kashe mutum 99 kuma sai ya ji nadama ya gina so ya tuba ya je gurin wani mai bauta ne abidi ne ba shi da ilimi sosai sai yawan bauta da tsantsani ya ce masa ga abin da ya kasa na zunubi ya kashe mutum 99 Allah zai karɓi tubansa kuwa sai ce ina Allah abada ya fi maka ta kenan yanzu ba za a yafe bai ce ina ba ya fi mutum 99 sai ina saboda ba shi da ilimi sosai sai ya ɗauko kuma takobi ya kashe na wannan mutum kaga taka ɗari kenan amma saboda ƙarfin imani ya riga ya nadama sai da shi har yanzu bai nutsu ba sai ƙara tambaya a garin wane ne babban malami aka takaje gurin kaza ya je same shi ya ce ga laifuffukan da ya aikata ya kashe mutane ɗari cif cif kuma yanzu yana so ya tuba Allah zai karɓa kuwa ya ce wa zai hana Allah ya taimaka ai ba mai shiga tsakanin bawa da ubangijinsa in har ka tuba da gaske Allah zai yafe maka kawai abin da zaka yi shine yanzu wannan garin da kake rayuwa ka saba da abokanan harkokin harkalla din da kashe mutane mutum da ka kudurin tuba ka tashi ka bar wannan garin ko ka bar wannan anguwar ka koma anguwa kaza ko gari kaza sai kama hanya kuma tafi a ƙarshe dai aka tabbatar cewa Allah ka fi tubansa domin ya je kafin ya je garin ma ya faɗi da su na fata an gane ka ga niyyarsa ta cewa ya tuba da ya ta Allah ta yi malaku suka masa hukunci cewa ya an karɓi tubansa ya shiga cikin mutanen kirki yasa tuba abu ne mai kyau a musulunci ka dage da yawan istighfari da tuba daga zunubai to Allah yake cewa ya ku masu imani ku tuba zuwa ga Allah tuba wanda yake mai kyau shine ka bar saban da kake ba wai ka yi zalafi kuma ka ce astaghfirullah irin tuban da za ga wasu daga cikin wanda ba su da fahimta a cikin mata suna faɗa za su faɗi fa laifin da sabon ce astaghfirullah ita kaza kaza kaza kaza ko ba zai hana in an jima ta ƙara faɗan irin abin ba ka ga wannan ba haka ake so ka tuba da gaske in ka tuba da gaske to a ni'imar ubangiji ma laifin da kai guda dubu ɗaya ba wai za a goge su bane kawai sai a maida maka su ma lada dubu ɗaya kaga amfanin tuba kenan yace asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atukum tabbas in kuka tuba ga Allah to Allah ko zai gafarta muku zunuban ku da kuka aikata duk laifin da mutum yayi in dai bai mutu ba ko bai zo mutuwa ba ya tuba tuba na gaskiya to tabbas Allah zai yafe masa wadda Allah baka ɗan tuba shine mutumin da ya izo gargara ya ga cewa yanzu go no go mutuwa kawai za a yi sanan ya tuba Allah ba zai karba ba ina fata an gane yace qala ta'ala a wata aya ta daban Allah yake cewa wa man lam yatub duk wanda bai tuba ba daga zunubansa fa ulaika humuz zalimuna duk wanda ba sa tuba to su ne asalin azzalimai wanda yana aikata sabo baya tuba bai nadama ba bai ji ma a ran cewa sako yayi ba ina ba ta an gane to wannan ya mutu haka ya shiga uku ita kuma mutuwa babu wani lokaci da aka ware ma wanda kai ka sani cewa yanzu zaka mutu ko sai an jima ko sai baɗi ko sai shekara ɗari wannan babu wanda ya sani tana zuwa mutum ne kawai baga tatar wani lokaci mutum zai ka jinya har ya sare ya ta wasici ma ko ya ta kuka yana jin cewa shi zai mutu haka suna yi mutum ya ta kuka yana cewa mutuwa zai to za ka mutu ba ya kai hakuri ba kawai ka tafi kayan ka me za a maka ko sama zai sare ya ta waye sai kuma Allah ya bashi lafiya kuma sai ya rayu shekaru dewa bayan jinyar sai ya zan da baya tunanin mutuwar kuma sai zo ya mutu to shi yasa kullun ka zama a cikin shirin komawa ga Allah ina ba ta an gane haka dai taimake ka gurin daina yin sako da idan kana ji a ranka cewa lalle ba lalle bane fa kai gobe za ka iya mutuwa cikin daren nan to haka zai baka damar duk wani aikin da ba na Allah ba ba za ka yi shi ba sannan kuma za ka zauna a wani ka yi shiru kai kadai kana ta istijfari kana ta salatin annabi kana ta hailala don ka ƙara kanka daraja da lada abun Allah amma kullum ganin to ka ɗabi'a rayuwarka shine in magariba an yi sallar isha kana da gurin hira ko wanda in ma baka zo ba za a buga maka waya kaga mutum ya shiga uku ya shiga uku ba ka saba ka zauna a cikin ma gidan sauranka a gida wallahi alazim ka zauna kawai a gidan komin zafin ka yi haƙuri ya masu sauki saboda duk abu da ka faɗa rubutawa aiki ina fata an gane wa inna alaikum la hafizun kiraman ya'lamuna ma ma da min qawli ladayhi raqibun atid duk lafazin da kai inda ka balaga duk lafazin da kai a duniya to akwai mala'ika da aka daura shi a kanka zai rubuta maganar kuma zai kiyaye ta yayi assessment ɗinta a file ɗinka in ta lada ce Allah ya faɗa mar abu kaza a sa ya faɗin lada a saka in na zunubi ne Allah ya faɗa mar a saka shi zunubi kaza ne a saka a guri kaza sai saka maka kuma idan ka san a tura ma kuɗi account ɗinka a banki duk haka zaka je kawai gari shi yasa idan mutum ya je gaban Allah sai Allah ya saka masa ƙarin ɗinsa guda biyu qala qarinuhu hadha rabbana ma ladayya atidu dace ya uba ko qala qarinuhu hadha ma ladayya atidu ya ubangiji ga abin da na kawo na rikwatsin rayuwar wani gaba ɗayanta a tidin ga su a halarci an rubuta na bidiyo an yi bidiyo sai Allah kattaba ma cewa da kanka karɓi abin littafin karɓa da kanka ikira kitabaka ka fadi suka lau alayka hasiba littafin ka karanta da kanka da kanka dan da ka balaga ran kaza ga watan kaza daga ranar ka ce kaza ka yi kaza ka yi kaza ka hana kaza ka sa kaza daga ta karantawa ka yi arabiya ba ka yi arabiya ba Allah ne ya ce sai an yi manzan Allah ta haka za a yi kuma za a yi sai ka ji mutumin da bai ba musulmi ba sai ya kuka ya yi bakin ciki ya ce ma li hadal kitab la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wannan wani littafi ne haka dan kankanin abun ma da muka dan yi kuskus na bayawa na akun na mahid aka rubuta dan lakin din ma da na a Facebook ma sai da aka yi rukudin ɗinsa gashi an kawo bare kuma manyan abubuwa sai ka ga yana kuka yana da dama lokacin da kuma ba su da amfani an riga an gama su shi sa suka ce rayuwa babban rabo ce gun masa iko dan ya daina Allah ba mu ikon daina ubangiji yake cewa waɗanda ba sa tuba ga Allah to su ne asalin azzalimai Allah kare mu daga su yace fa yajibu alal muslimi an yatuba min zunubihi wa sayyi'atihi wajibi ne akan musulmi mumini mai imani ya tuba ga Allah daga zanubansa wa sayyi'atihi da laifukansa duk abin da ka san laifi ne ka tuba to tunda wani lokacin ma wani abu baka san ma laifin bane kuma wani abu ka yi shi ne bisa kuskure wani abu ka yi shi ne kaza da kaza haka dai abubuwa ga sunan iri iri irin to kana da lokaci na musamman da kake yawan yin tuba ya zama kullum bakinka akwai yawan istighfari sai hakan ya sa Allah na kankare ma zunubanka kuma idan kana yi kana yi da gaske da ikilasi Allah ya san haka to sai a rika maka afu akan abubuwanka suka ce babu wani abu mai kankare zunubi mai ja dan adam rabota a duniya da lahira kamar istighfari shi zaka samu wani daga cikin malamai aka zo aka ce masa aka rama kalla fari ne ya mana yawa ba ba ruwan sama ya dauke me ya kamata ya ce ku je ku yi istighfari ana nan a gurin sai suka zo ka ce aka rama kalla wallahi matan mu ne ba sa aiwa ko ai hakan a Najeriya ne mutane dariya ma za su ko mutane za su aiwa ne ba yanzu ka ce ga ta mace juya kowa sun juya ce ai takara za a yi da yawa ba haka bane wallahi mutane za su da gudu ba sa san aiwa suka ce su aiwa ne ba a musu ya ta kuje ku istighfari sai ga wasu manoma suka ce su kuma lambu ne ba aiwa an kashe kuɗi a lambu baya hayayyafa an sa komai amma ki aiwa ya ce ku je ku yi istighfari to sai kuma ga masunta ku ruwan kogi ya ki zuwa sai ku je ku yi istighfari dalibi ya gisa aka rama kalla wancan sun zo da matsalar su daban kace ai istighfari waɗannan nabi ma kitsin su daban kace ai istighfari na uku ma kitsin su daban kace istighfari na hudu ma jinya daban kace istighfari yaya ko cuta guda hudu magani iri daya yace baka ji abin da Allah ya ce bane yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yusli samaa alaikum bidirara wa yumjidkum bi amwalin yan kasuwa ko ba jariya kare to ku yi istighfar bi amwalin wa banina wa jalakum anhara duka in dai ka shiga cikin matsalar duniya kana sallafa wata kuma a lahira to ka rike istighfari to me zaka ce ka ce astaghfirullah wa atubu ilayhi ya isa ba ilayka ba ya ka bata karatu astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah ina neman gafarar Allah kuma ina tuba ga Allah kaga kalas astaghfirullah wa atubu ilayhi idan ka ce ma astaghfirullah yayi ka dai faɗa abin ne da ikilasi da ko fidda harufan yadda ya kamata kada ka rika tarbi asifullah asifullah asifullah asifullah asifullah haka baka yi istighfari za a gani da ai abun ne yanzu shi da istighfari wallahi talla asifullah asifullah asifullah ta ga wannan suka ce kai ma abin da kake faɗan ma yana buƙatar a matsayin istighfari dan sabo kake aikatawa yasa ka ni Allah ba gaggawa yake ba ka faɗa kalma guda ɗaya ta kalla karba ya fi kai guda miliyan na banza yasa karkasa babu sauri a cikin sunna ba wanda ya taimaka sai kai istighfari dubu ɗari da dubu arba'in da dubu hudu babu shi a sunna manzo da cewa ku yi istighfari ni kaina ina istighfari sama da so saba'in a kullum wanda suka ce wannan lissafin larabawa ne ni kaman cewa kololuwa a lissafi a ce saba'in kamar samari a yanzu ka ce kawai sai na fita a miliyan kaga ba miliyan yake nufi ba ina nufin wani abu mai yawa adadi mai yawa ko to kamar ka ce haka misali ko a shekarun baka ta yaro ce maka a lissafin yara sai muka malala kaga ya kulli lissafi kenan to ma'ana dai manzala ta kuna yawan neman gafarar ubangiji kuma sabai suka ce idan muna zaune manzala a guri daya muna irga istighfarin da yake yi abu zama ɗaya da muke tare da shi sau ɗari ko fiye da ɗari a lokaci ɗaya in aka in aka yi jawabin da ya kamata a yi ba za a ɗan yi shiru ba kuma to ba shiru zai ba sai ta yi istighfari ka san magana ba full ba sunar manzon Allah ba ce ita magana ra ra ra ra ra ba kyau wani ko magana mai amfani ta zama kana takaita ta in ka faɗa shikenan za ka galibi maganganun mu Hausawa Hausa Fulani maimaita abu da ake ta yi galibi kuma sai wajen minti goma kuma kalma da ake ta maimaitawa eh kana ji na ai na ce ya je shi to kuma bai je ba a ai na riga na faɗa war ya je haka da abu kike ƙara maimaita abu da kike sai to haka ba daidai bane domin rubutawa ake Allah samu dace sai ina miki yace wa yaquto wala yastamirra alaiha kada ya ci gaba da yin taban da yake au yusirru alaiha ya doge ya ci gaba da yi ba ji ba gani wannan ba a so a musulunci idan ka san abu sako ne kuskure ya sa ka aikata ko jahilci ko shaɗan ya angaza ka bana ba lokaci ka san ba kyau amma sai kaga kawai kayi wani lokaci lokaci astaghfirullah sai ka daina abun ka bar shi kawai ka daure karkai saboda galibi mun rayu ne akan muna son yawan zance da surutu hausa fulani ɗabi'ar mace haka yawan magana ana gama sallah da asuba zai fita kofar masallaci sai su kafa daba a tsaye a tsaye fa sai tun magana ta je an yi sauro wallahi zafin jana na gaya ma to sai me zai ja to kai da shi ya da amma da magana ka ai da gaya ma wato zafin nan fa cewa sai ta wajen minti 30 ana magana kan zafin da aka yi jiya in wannan ya zo sai ya jona wannan ya zo sai ya jona can an jima sai a bar baki masallaci a kuma gurin da ake zauna kuma ta gaba da magana a ga taka muke rayuwar mu gane to wannan ba daidai bane a musulunci ya zama kana da tsari magana magana time table ɗinta a shekarun baya 90s an yi wani wani yayin samari sun yi niga shi niga shi niga da ce a yau gaba daya magana uku zai yi a duniya kaga da a ce ahlus sunna ne da ya more wallahi amma daga lokacin arnaji kwaikwaya zai kawo mangwar daga fatasku ya kawo gashuwa to amma ya alƙawarin magana uku zai yi za ka yayi ɗaya a kan hanya ya su ɗaka ya yi guda ɗaya an zo sayan kaya ya yi guda ɗaya daga nan kawai da ƙara magana ba saboda ƙara magana kawai shi bukari ta ƙara Allah ta wuce to amma dai kana takaita maganar ka wannan shi ya fi suka ce malamai in har ƙimar magana ya kai a bata farashi na azurfa to yin shuru kuma ka ƙi magana ƙimata ta kai zinariya mana shuru an fara bauta a cikinsa duk mutum mai yawan magana dole sai ya yi ƙarya dole ne sai ya ƙarya inda kana yawan yin magana kama ga in kana auna kalamanka kafin ka yi su za ka samu kana tsantsanin magana da ba daidai ba alal akalli za ka zai gaban Allah fayil ɗinka babu yawan surutu ko Allah samu dace zaka mutum kada ya doge da yin sabo ya ci gaba da aure ta sahala biha ko kuma ya rena sabon ya ga tana ba komai bane kamar da muka dauki yin giba cin naman mutane ai za ka ba dauke ma zunubi ba ko shi kuma illarsa kaga an ce har ya fi zina illa saboda shi haƙƙin wani ka taɓa ka ci mutuncin wani ka yi ƙarya akan wani ka yi maganar wani ka so ka ji labarin wani wani wanda da yake yin nan kwanar kullum bayan ishan nan ina yake zuwa ne har ka yi gulma ka yi tsurfu ka yi wanda Allah baya so ina ruwanka da shi sai fata an gane to kuma sai mu ta ɗauki wannan ba ma komai bane da haka ma ba zai ma yi istighfari akan wannan ba dan shi bai ɗauke shi ma zunubi ba to shine tasahul kenan ya ɗauki abun ba wani damuwa bane sai kuma ji ya tara kansa bala'i ran tashin kiyama yace wa yaqulu sai yake ji mana ya cewa hadihi sahalatun to wannan zulubin ai mai sauki ne mutum fa ne faɗa maka fa ah to wannan zulubin ai mai sauki ne ai to wani suke shan giya fa ah to ina ruwanka da shan giya sa ka roki Allah kai da baka sha ya kare ka shi kuma ya shirye shi amma yanzu ka je gaban Allah a ce ba ka da zunubi ai ya fi daɗi akan a ce kai shi zunubin sa shan giya shi kai kuma ka taro da sunaman mutane jiba da gulma haka ba kyau ai yasa duk sabo in dai sabo ne karka ce ya kankanta tunda ai Allah da yake ne sai ya hana shi shi kuma Allah ya ga dama a dan kankanin sabo ya maka azaba tunda ai ya hana kamar da kuma Allah ya ga dama a abin da baka dauke shi ma aikin alheri ba shi kadai Allah zai baka aljanna saboda shi na ba an gane kai ka dauke sai kai wannan azumi kana shan wahala kana fama kai duk ba a shi zai baka aljanna ba dan wani abu da baka dauka wani mai muhimmanci ba kawai ka zo bakin hanya ga ruwa ya mai sanyi ka siya guda biyu ka shanye daya sai ka ga wani ka ce zo kuma wannan ga ruwa sai ya sha mai yiwa yana buƙatar ruwan tun da safe ko tun ɗazu ba shi da canji a hannunsa kuma ya tafi bin bai masu tiyata ko ina bai samu canji ba ba na sama ka ba kuma yana jin kishirwa sai ka bashi bai tambaye ka ba sai ya sha sai ji daɗi sai Allah ya gode maka sai baka aljanna haka sai baka ɗauka ma cewa muna ba kai ba tun daga mazalla ya faɗa mana cewa karuwa a banu isra'ila ta zo tana jin kishirwa tana tafiya a jeji ta samu rijiya irin ƙuryaka ɗin nan ana ce wata rijiya ƙuryaka za je bayan gari a tona rami bai wuce iya tsawon kunkun mutum ba sai kuma a samu ruwa to irin sai aka ce ƙuryaka ana samu a rika wani lokaci haka ta shiga ta sha ruwa ta fitowa da tafi daga kare shi ko ya cin danshin bakin rijiyar saboda kishirwa ta ce wannan karen ma kishirwa yake ji sai ta koma rijiyar ta ɗebo ruwa ko a takalminta ko da wani abu daban ta zuba mar ya sha Allah ya ce ta tausaya wa bawa na kare ba bawan Allah bane to ni kuma Allah na bi da tausayi na gafarta mata za ta shiga aljanna karo fa ko ba yahudiya sanata me karuwanci to kaga ashe aikin alkhairi wanda baka dauke da muhimmanci ba akan shi kare sallah baka aljanna to kuma haka aikin sabon ma yake wanda kaga ba komai bane kana da cewa kawai ga mutum ko yaro karimi ko na kai Allah gafara tun kuɗi shi ba na yi wani lokaci baka ba shi hakuri ba kuma ran shi ya ɓaci kuma ka yanta ba waliyin Allah dai baka shi ka ɓata bawan Allah rai Allah ya fushi da kai har ka shiga uku daga akan shiga shiga wuta yasa duk wani abu na alkhairi karkare na shi duk wani abu na sabo ka ɗauke shi da girma ne zaka in ma ya faru kai ka tuba da wuri kai aikin alkhairi manzon yake cewa idan ka aikata zunubi guda daya in ka gano kai zunubi to bayan ka tuba kuma wattabi sayyi'atil hasana tamhuha sai kai aiki kuma mai kyau nan da nan sai Allah ta agoge wancan zunubi kai sadaka kai magana mai kyau kai istighfari kai nafilfuli sai Allah ta yafe maka Allah ubangiji ya yafe mana zaka kada karena aikin sabo ko yace wala tahal biha fahiya min al-ma'asi kada ka rena aikin sabo ko ganta sa yace bal abinda zaka yi yubadir bi tauba da zarar ka ji kayi abin sabo to ka gaggawa tuba fara astaghfirullah ka zikri dama a ranka kai istighfari kuma kai wani abu da zaka tunanin Allah zai kankare ma wancan zalibin Allah kankare mana zalibin mu yace qala ta'ala a wata aya ta daban Allah yake cewa wallazina idza fa'alu fahishatan sune waɗanda in suka aikata wani alfasha shine mummunan aiki da Allah ya haramta ko aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunan su ta hanyar aikata sabo dan kai sabo ka su cikan kan yayi tunda zai ja maka azaba da fushin Allah azaba ta tuta kanka ko yasa nake cewa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum ma falaha in kai aiki mai kyau kan ka kaiwa in kai mummuna ma kan ka kaiwa ina fata an gane shi Allah ba za ka ƙara mar komai a mulkinsa ba dan ka bi Allah ɗari bisa ɗari ba ka ƙara wa Allah komai a cikin mulkinsa in kuma ka ƙi bin Allah ɗari bisa ɗari ba ka rage wa Allah komai a cikin mulkinsa ba ka yi wa kanka da kanka ya ce su ka gasa wata alfasha ko suka zalunci kawunan su zakarullaha sai su tuno cewa Allah ya hana wannan abun nan da nan su tuba su tuno nan da nan ba ba lokaci fastagfaru li dhunubihim sai su nemi gafarar zunubin su shi ne damar aikin da suka aikata su ne ba su ƙara katawa ba kuma su fara kokarin su tuba wani lokaci na aikin sako ya kama mutum suka ce malaman bayan kana yawan yin tuba za ga wani baya san abin da yake yi yayi ya tuba kuma ya zo kwana ɗaya biyu kuma ya ƙara komawa suka ce irin wani ya same ka akwai hanyoyin da ake bi a shari'anci sai Allah ya taimaka ma kaga cewa ka zo ka daina yin su shine na farko bayan kana tuba ku saka kalli me yake dawo kake yin aikin ina fata an gane idan wata ce kuke waya da ita kuke abin da ba dadan ba sai kai bulletin line ta ba shi kenan an rage wani kitsin ko in ba haka ba sai kalli menene ke saka zuwa wannan abun sai ka dakile wannan hanya sannan kuma abu na biyu sai ka dage da istighfari kuma ka dage da yawan yin sadaka sai Allah ya taimake ka ko ka ji kana mantawa ma da abun Allah na baka kariya a kai ina fata an gare to haga mutanen mu kuma wanda ba sa yawan yi kenan sadaka sai mutai ce maka ah to ba ina ciyar da iyali na ba to ciyar da iyalin ka ai shi wajibi ne yanda ka san kai sallah ne yanzu kai sallah ta azhar ko la kuma gariba sadaka kai nafila kai dole ce in baka yi ba akwai uquba amma yanzu daga ayfar mutum ya balaga bai taɓa nafila ko so ɗaya ba ya kiyaye farilla akwai zunubi a gun Allah sai da kawai ya asara lada ne ai saboda ka yin sadaka bayan ciyar da iyali din shi wajibi ne an ce masa sadaka da wani manufa daban amma shi wajibi ne so bayan kana yin sa kuma sai kuma ka rika yin sadaka haka to yana taimakawa Allah taimaki mutum akan manufofin alkhairi kuma tun kuɗe masa masifu da bala'ai da bai ma san kansu ba Allah taimake mu yace zakarullah sai su ambaci Allah su tuno Allah ya hana su tuno hukubar Allah fastaghfiru li dhunubihim sai kuma su nemi gafarar Allah ya fi musu zunubansu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah to wane ne ko yake gafarta zunubi in ba Allah ba ma'ana dai tuna cewa wannan saban da yi ya saba wa Allah kuma yana da yaqini a ransa in banda Allah ba mai yafe zunubin zaka sai ne mu yafiyar agun Allah yasa aka ce wani daga cikin magabata ya aka ta abubuwan da bai dace ba da yawa sai je aikin hajji ko umara ya tsaya a Ka'aba ya ce ya ubangiji ni na san na yi sabo wanda munana wanda bai kamata ma ka sauraron ba ya Allah saboda munin laifina to amma ya Allah wa nake da shi in ban da kai zai kai utu bana ko akwai da ka ya Allah ka yafe mu kaga kamar ka ce ya rarrashi ubangiji kuma ya tabbatar wa Allah shi Allah ne shi kadai ne nashi kuma abin sake neman gafarar ta ga daidai da irin abin da manzan Allah ya koyawa babban amininsa sai na babakar ya ce ya manzan Allah koya min wata addu'a mana in rika yin ta a cikin sallata sai ya ce mutu ya babakarin ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wala yaghfir dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim babbar addu'a ce wannan ya Allah ni na zalunci kaina na aka sabo na cuci kaina ko babu wanda yake gafarta zunubi sai kai da ka ya Allah kai din ka gafarta min kamar rahama daga gurin ka ya Allah domin kai ne mai yawan gafara mai yawan rahama to abin da Allah yake so kenan ka tabbatar wa Allah shine mai karban tuba to ba ruwan Allah da yawan zunuban ka kai zaka cewa ya bani adama innaka law ataitani bi qurabil ardi qadaya ko ba ka fara wani hadisi ba kai zunubi da kai yawan kwayar kasa amma da ka je gaban Allah a cikin zunuban babu shirka babu haƙƙin wani kitsin kai da Allah ne kuma ka nemi Allah gafara ya ce la ta taka jikura biha magfira ni kuma Allah zan ka maka gafara adadin wannan zalba a wata aya kuma da ke cewa yake maganar siffar bayan Allah mai rahama ya ce walladina la yad'una ma Allahi ilahan akara ba sa kiran wani tare da Allah wala kasu da nafsa ta harrama Allah ba sa kashe ran da Allah hana kashe shi wala yaznuna ba sa yin zina wa mai ya fa'al zalika yalka a sama duk wanda ya kata ɗayan ukun nan ko duka ukun shirka kisan kai zina to ya shiga cikin mai babban zunubi babban bala'i yace yudha'ab lahu al'azab yawm al-qiyamah za a riba yamar azabar tashin kiyama wa yakalbi fihi muhana kuma zai dawwama a cikin azabar a cikin kaskanci da wulakanci yasa ma illa man taba sai ko wanda yayi shirkar yayi kisan kan yayi zinan amma sai tuba wa amana ya jaddada imaninsa wa amila amalan saliha ya aikata aiki mai kyau fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atin hasanat to irin masu wannan aiki uku ya tuba yayi imani ya kyakkyawan aiki bayan saban da yi to sai Allah ya canza zunubin ya zama lada ba wai a ruwa zunubin ba fa zunubi miliyan ɗaya tara da ya aikata wannan abu guda ku talatin mala'iku to zunubin wani guda miliyan ɗaya kuma yi da shi lada miliyan ɗaya ka duba bonus na ubangiji ke sa tuba babban abu ne a gun mumini Allah ubangiji ba mu ikon tuba ya ce ko ina eh ina mikin walam yusiru ala ma fa'alu ba sa dogewa akan zaman suka aikata bayan sun san cewa zunubai ne wa hum ya'lamu mana ya san abu kaza sabo ne kuma ya ci gaba da yi to baya haka da ka san cewa baka da sabo ne to sai ka tuba kuma sai ka daina yasa mai alari yake ce maka wa shuru'ut tawbati annadamu ala ma fata wanni yatu alla ya'uda ila zambi kiwa baki alaihi min umrihi ko wa an yatruka al ma'asiyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha ina fata an gane sai su kara malamai to wannan idan zunubi ya tsakanin kai da ubangiji to abubuwa guda uku ne shine kai na damar abin da ya faru sannan kuma kai niyyar ba za ka ƙara aikata zunubin ba kuma ka daina zunubin don kuma haƙƙin mutane ne bayan ka yi niyyar nadamar abin da ya faru kuma ka niyyar ba za ka ƙara yi ba kuma ka daina yin sabon to sai ka maida musu kuma haƙoƙinsu ba zai ka cinye kuɗin mutane miliyan ɗaya kuma ka zo ka ce ka yi nadama ka daina ka tuba ba ba zai yi ba da yahu ba sai ka dawo musu da miliyan ɗaya su ɗaya tukunin sai Allah ya karɓa in ko baka da ita sai ka zo ka ce to na cuce ku miliyan ɗaya ku duba girman Allah ku yafe mu ina ba ta an gane in suka ce mun yafe ma shikenan kala ta yafe agun Allah to shine raddul mazalim kenan ina ba ta an gane to Allah ubangiji ya kare mu Allah sa mu je gaban Allah ba mu da haƙin kowa akan mu kuma laifin da muke ma Allah yafe mana Allah ka kutuba mu to su ba sa yin wannan yace ulaika irin waɗannan masu wannan aiki jaza'uhum maghfiratun min rabbihim sakamakon da Allah zai ba su shine wata gafara ta musamman daga ubangijinsu wa jannatu da wata aljanna ta musamman da Allah zai ba su bana ya san cewa ya saba wa Allah kuma ya tuba ya san ba mai gafara sai Allah ne mutuban ubangiji sannan kuma bai ƙara yin zulmi bai ci gaba da zulmi ba ya daina fata-fata to sai Allah ya ba shi wata gafara ta musamman sannan ya ba wata aljanna ta musamman haka kamar waccan ayar da Allah ke faɗa cewa za a masanya zunuban nasu ma ya zama lada dan suka ce shi Qur'ani sashen sa yana fasara sashi ina fata an gane kaga san Allah faɗa cewa illa man taba wa amana wa amila amalan saliha faulaka yubdilu sayatin hasanat sai a canza zunubin ya zanto lada kaga an samu rabota kenan ya tara zunubai guda biliyan yanzu ya tuba da gaske ya yi aiki mai kyau ya ƙa gyara imaninsa sai Allah bai da shi gaba ɗaya lada shi yasa tuba abu ne mai daraja a addinin musulunci Allah ba mu ikon tuba sai ubangiji yake cewa wa asnallahu alaihim Allah ya yabe su ko fa asnallahu alaihim Allah ya yabi irin waɗannan mutane wanda suka yi zunubi suna gane cewa sun saba wa Allah kuma su gane cewa za su nemi gafara a gun Allah sannan kuma su daina yin sabo ko wa wa'adahum ya musu alkawari zai ba su ta aljanna da wata rahama ta musamman yace qala jalla wa ala a wata aya Allah ya ci gaba da bayani dangane da maganar tuba yace innamat tawbatu ala Allah lilladheena ya'maluna sayyi'at halatin tuban da Allah yake karba shine ga mutanen da suka aikata aiki na sabo duk da halatin a jahilci kaka ce malamai ba ana nufin wai bai san cewa sabo bane fa kuna ina fata an gane da ya tabbata sunar manzon Allah in mutum ya yi sako bai san cewa sako bane ba ma zunubin bare ma ya tuba ko da tunda Allah ya wa al'ummar manzon Allah afuwa akan abin da ya tafi bisa kuskure ko bai dauka cewa sako bane sai yayi to Allah bai ba zunubi ba abin da ake yi suka ce duk aikin sako in dai mutum ya yi shi to ai me yasa ya yi shi shine ya jahilci ma'ana jahilci anan shine ba wai rashin ilimi ba rashin yin aiki da ilimi so da dama mutum yana aikata wani abu ya san haram ne abu duk wanda yake hira majalisa ya san cin nama haram ne ko ba ka bane ya san tun yana islamiyya an ce masa algibatu ashaddu min az-zina ya tun yana islamiyya ya sani ta me yasa yake yi shine jahilci ma'ana in yin aiki da ilimi to Allah na karban tuba ne tuban da Allah yake karba shine ga mutanen da suke aikata sabo bi jahalatin thumma yatubuna min qaribi daga sun yi sabon kuma sai su tuba a take ba sai an jima ba ba sai gobe ba ba sai baɗi ba amma yanzu fa za a faɗa mutum wani abu yake so na duniya in ma neman aure ko da ke zuba ana ganin da ba a irin wannan mace akan neman aure aiko lokacin ya wuce shekarun bakan haife mu ne mata suke da tsada a duniya ba a samun su sosai to akan neman aure ko mutane suna yin tsafi ma a lokacin amma yanzu haka Allah ta kawo yalwar arziki da yalwar ya mata in dai mutum ba wawa bane dan me zai je wani tsafi kirki kawai za ka samu aure ba zai ma wahala ba ko yawwa to haga amma yanzu akan neman mulki ko neman wani matsayi ko neman ya samu kuɗi ko ya mallaki wani abu sai a je a bashi wani tsafi ya san tsafi ne kuma an faɗa masa amma sai shaɗan ya ce masa to ya karɓa mana ai sai tuba gobe yau ba wanda ma ya gan shi kuma sai dawo cikin majalisa yana ba abokanan shi labari ai je an tashi na gyama da yi kaza ya faɗa abin duk da yi gaba ɗaya yana tabbatar cewa daga cikin mafiya sharrin matsayiran tashin kiyama shine mutum da aikin sabo Allah ya rufa mar asiri san da yake ba wanda ya ganshi shi kuma sai cikin mutane na bayyanawa kaga da Allah ya ga dama yana cikin gidin za a fallasa shi a zo a kama shi ba ga bane ba za wani kin sata shekara dubu yana satar sa wata sai a kama shi ba ga ke ba to ga ranar Allah so tona mar asiri kin da ma lokaci fa zai ce yin kayansa ba a san ma shi bane to idan ya je tuba shi kadai da gaske shikenan magana ta kare to shaga sai mutum ya zo bayyana saban da ya da kansa bayan Allah ya rufa mar asiri ba wanda ya gaishe to ba irin waɗannan ba to irin waɗancan masu tuba daga sun sabo ya ce waɗannan Allah na karɓar tubansu wa kana Allahu aliman domin shi Allah masani ne hakiman mai hikima ne ya ce a ci gaban ayar da ta tabbatu illadin yamana sayyi'ati ya ce to tuban da kuma Allah baya karba shine ga masu yin aikin sabo su ci gaba da yin kayansu sun san sabo ne sun san haramun ne Allah ya hana a madadin kayansa ya ce maka to ya za a yi ai za mu tuba wala ana kada gaya maka ta ai za mu tuba ai shi Allah gafurun ne ko wata ran na taɓa samun wani wani mutum da muka ta magana da shi ya ban mamaki ne na mamaki sosai ma an ce na wani abu abokin sai faɗa ce kai dalla wannan rabu da shi mutumin da yake yin kaza kaza na alfasha sai ce a wani ba zai bai ce a kai Allah ka rabu laraba da shi to wai ka je nayi hake cin ka je nayi so suke cin sunan Allah daga gafuru yace ban gane ba yace ah to wannan idan nayi ba hayin tuba ba ina yi ina tuba ya ga oh yace mu shi ce wallahi ke cin yana yin saban yace amma da gaida da tuba kaga zama zolaya kenan ya zama izgilanci kenan ya san sabo ne amma wai in ya gama sai je kuma zauna astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kuma shikenan ko gobe sai kare kaga ba haka bane tuba isa lake cewa Allah baya karban tubar waɗanda suke aikata aikin sabo su ci gaba da yin kayan su hatta iza hadara ahaduhumul maut har sai mutuwa ta riski ɗayan su ya ga cewa ya zo gargara suka ce anan abu ne guda biyu in ma gashi magashiyan yanzu ya tabbatar kai mutuwa zai ana samun irin wannan abin ko mutum da kai zai cewa shi fa ba zai tashi ba har da faɗa mutane yi fa ba zan tashi ba mutuwa zan yi kuma da faɗa muku saboda Allah ya masa wani ishara da cewa zai mutu ni fa mutuwa zan yi to a wannan sport din ne idan ka tuwala ba da kaza ba dan ka zo gargara da za ka rayu za ka iya koma saban kenan na ba ta an gane ko kuma yana saban yanzu tsufa ne ya riske shi shi kuma saban da ƙunciya ake yin shi shi kuma yanzu ya riga ya tsufa kaga ba daina saban ne ba tuba yi ba yanzu ba yadda za a ma yi saban ne kawai shi ne babu babu abin yin saban ƙarfin Allah ya kwace tsufa ya cin masa kaka ja ce ka ai ruwa ya ƙare dan kada bai gama wanka ba haka da ce maka ruwa ya ƙare dan kada bai gama wanka ba ko kuma kada ce kai bari fa ruwa ne babban zakara duka haka zai faɗa maka ruwa ne idan ci babban zakara ma'ana shi ɗin nan mun tantirin ɗin iska ne yanzu wani abu ne talauci ne same shi shi sa ba zai abin ba a gwanin ba tu bayi ba to wannan zai tashi tashin kyama a cikin masu wannan aikin sabon duk da cewa a yanzu baya yi saboda ba dainawa idan tsoron Allah ba ba halin yi ne na fata an gane Allah ubangiji tsare imanin shi na lafiya faɗa ba mu labari anan cewa to Allah baya karɓan tubar masu aikata sabo hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'ana sai ce ya Allah to yanzu kan na tuba da Allah ba zai karɓi wannan tuban ba a fir'auna ma me ya faɗa da ya ga bala'i daga lalle mutuwa ta zata falamma adrakahu al-garab qala amantu annahu alladhi annahu la ilaha illa huwa bihi wa nusaid wa ana min al-muslimin Allah ta al'ana wa qad asataqabulu min al-mufsidin yace ai da yaga kawai mutuwa ta zo gaba da to yanzu na yi imani da wannan Allah da suwa da suka yi imani da shi shi ma na ga akwai girman kai ma shi a wanda ta yi imani da Allah kai tsaye ta ya yi imani da Allah bani Isra'ila Allah ta a yanzu bayan da ka yi ta sabanka kana cikin manyan ƴan ta'adda manyan masu fasadi to ai ba za ka tafi banka ba to haka ne abu yasa tun kana da raye da lafiya sai ka tuba daga sabo kuma ka daina yin sabon to sai Allah ya taimaka kuma ya maida maka shi ma lada insha Allah yace idza hadara al-maut in garga ta zo mutum zai mutu la tuqbalu tauba ba karban tuba yanzu mutuwa zai ya tabbatar zai mutu ko sai ce kuma zai yi aikin alheri ko zai yi aikin kaza duk lokacin ya riga ya makara kaza ka sai mutum yana da kuɗi ya zo ya shiga gargara zai mutu aka ce to ba a yadda ya ɗauki kuɗin da ke bayar ba shari'a ta hana ba za a yadda ba ya mallaki kuɗi naira miliyan ɗaya ko biliyan ɗaya ya zo ya ga zai mutu sai ce a ɗauki miliyan ɗari biyar a ba wa masalacin ƙofar halluru to magana ce a ba su yadda ba saboda yanzu mugunta zai mutu ne me yasa da yake da ransa bai bada ba to yanzu a to karka bayar ka ci kuɗin ba za ka iya ci ba babu ba gono go a lokacin ai karki ba da kudin karki sadaka ka ci kudin mu gani ba zai ciyu ba su yi mota ba ta ciyu ba ba abin da zaka iya dole ka hakuri mutuwa zaka yi idan mutum zo mutuwa ka ce ba a yadda ya dauki kudin sa in ya kai misali miliyan hudu to ba a yadda ya dauki naira miliyan biyu ba da sadaka ba ba za ta ba ba za a yadda ba ko ya faɗa in ya ce ya ba wani miliyan biyu to idan ya mutu sai a dawo da kudin ta ba ba kai ba da yake da rami sai ba ka ba sanda ya kira ya yare baka ba yanzu ba kuɗin sa bane ai inda ya zo mutum ba kuɗin shi bane kuma shi tara kuɗin sai dai abu ɗaya za mu san alfarma shine a raba kuɗin gida uku sai a ɗauki ɗaya a mara abin da ya faɗa to shi yasa tunda kana da ranka ka yi wa kanka da kanka kafin kai tunanin wani ma bayan ka mutu in ka mutu kawai kowa ma karya ma ɗin kai ka riga ka yi aiki shikenan Allah ya samu dace yace to ba karɓan tuba yace wa in kana lil insanu la ya zalu hayyan ko da mutum da ransa bai mutum ba amma ya zo gargarar mutuwa shine in ma tsufa ya cin masa jiki babu karfi ba zai iya zina ba ba ga bane tsufa ya cin masa ba zai iya tayi tafi gurin shaye-shayen su ba tsufa ya cin masa ba zai iya duk aikin badalar ba to sai ce yanzu ya tuba Allah ya gani yasa ya ga halin da yake ciki saboda karɓi tuban nashi tunda yanzu ba tuban gaske ba tuban dole ne da za a ba shi lafiya ta kwana ɗaya sai ya ji ya yi wannan batsalar tashi. Ko? Wani daga cikin ‘yan batsala wata shekara ya gama batsalar da a gasho a sita baku su abasha su waye di ya gama ya tafi gudu bariki wata ran da ya dawo an Allah ya sa bukar abasa shari'a an kori kowa a batsalar ba a abasha ba sai ya zo kuma gashuwa yana zuwa aka shi a baya aka ce ya ga abaha inda ya sani da gidan kaza ne ka zama gidan biredi inda sai da gidan karuwa ne ka zama gidan kashi da wannan wata wani gidan wanka ya ce wannan ne abu haka sai ya ce a to zaman gashi bai kama ni ba sai koma ya hawa wata yalla ya bar kuma bai abokan batsalar tashi to kaga me ya saba da batsala da fasikanci sulun waɗannan ko da shi ba zai yi ba yana jin daɗi ya je anguwar ya zauna ya ga ana batsala kawai abin da yake so yanzu akwai wanda fa zai je ya kira mata ƴan batsala ya biya su kuɗi shi ba zai iya sunan su ba a gaban shi a yi da su kawai shi ya ji daɗi saboda ya ɗan ya riga ya raya masa bala'i Allah ka tsare imanin to ha gani ko da mutum da ransa in dai an kai wannan matsayin to ko ya tuba Allah baya karba ya ce fala tuqbal tawatuhu ba a karban tuba inda al-hudurul mauti yayin da yazo mutum dabda zai mutu ya ce falaihi an yi ba da rabin tauba shi tuba so ake ke gaggawa da kina cikin ran da lafiyarka da ƙarfinka da damar yin saɓon kuma sai ka daina ko ya ce wala yi una ne wala yi ajilaha fauran don haka kada ya yi jinkirin yinta ya gaggauta ya yi kada ya ce a bari sai gobe bari sai jibi bari sai gata bari sai mun gama bari sai mun koma ba a yin haka ka yi tafiya da gaggawa sai ka tuba sai Allah kuma ya gafarta maka Allah ka tuban ya ce ma ya kudi ya gaggawa daga abin da na zunubi ya tuba ilallahi ya nemi gafarar ubangiji wal insanu da shi dan adam laisa ko ma'suman dan adam in banda annabawa babu wanda Allah ya bashi isma ma'ana kariya ta kare ya sabo annabawa ne Allah ba su wani abu na musamman su ba za su yi sabo ba na fata an gane amma duk wanda ba annabi ba zai yi gutarin zai aikin sabo bai sani ba ya san abin haramun ne amma sai waye gari kawai yayi saboda me ajizanci dan adam sai ga kawai yayi abin da ba daidai ba zaka sai ya tuba sai istighfari ya ta sadaka ina fulfule yace ya qaumi hu kadan sai ka samu mutum gashi mutum mai kamala mai daraja mai kaza mai kiyayewa amma wani lokaci sai wani kuskure kuma fa ta bangaren sa wata kasir da wani gajiyawa kaga mutum mutumin kirki kamili mai kaza mai kaza amma sai sai faɗo wani abin da ba ba a san aji shi sai aka tauna abin da ba a so aji shi sa an kaga mutum ya wannan sai ka rufa mara asiri ba shi bane kar ka faɗa kowa kamar fatan Allah ya kiyaye gaba Allah ya kare tunda ba da bi'ar ki bace yanzu abin ya zo fara da shi amma yanzu mutanen mu kirkirar kira suka sai fata mutane kirkirar kariya fa haka kawai Allah ubangiji kiyaye ya ce wa zambun sai samu kanta a cikin zunubi walakin Allah jalla wa ala to shi kuma Allah mai girma da buwaya bi rahamatihi da rahamarsa fa tababa tauba sai Allah ya buɗe babun kofar tuba tunda Allah ya dan adam a tsarin da dukkan malarsa in dai ba annabi bane shi to zai kuskure kaga a duniyar ahlus sunna annabawa kadai sune ma'asumai da ba sa yanzu ne amma duk wanda ba annabi ba zai iya yin kuskure kowaye shi a daraja wannan shine dabi'a sun abin nan aqida ta ahlus sunna to sai Allah ya bude kofar tuba tunda aka bude kofar tuba ba ta rufe ta ba a wani hadisi manzo Allah yake cewa Allah yana bude hannayensa na karban tubar bayinsa da rana dan wanda ya sako cikin dare ya tuba da rana a karba masa haka kuma da daddare ma yana nan duk wanda ya kuma zunubi da rana ya tuba ka abin nufi 24 hours Allah na karɓar tuban bayansa babu wani lokaci da Allah ya keɓe kaɗai na karɓar tuba sai dai wani lokaci ya ko wani lokaci daraja amma duk 24 hours na duniya in ka tuba Allah ya ji kuma ya karɓa na fata an gane wannan rahamaya ta Allah ce dan yana so ya gafarta wa zunubansa shi yasa kullun a cikin yafe waye yake in aka ce maka ramadana ya ya tsaya ba ana ba ana ta faɗa ba za ci to kuma za a daure shaytanu za a yi kaza za a yi kaza ko za a rika yi gafarta mutane zunubai da yawa har a zo goman ƙarshe daga nan kuma sai a duba wanda da an rubuta ma ƴan wuta ne sai duk an musu yanci su da ƴan aljanna rahamaniyar ubangiji ranar arfa an tara filin arfa mutane sama da miliyan goma ko miliyan kaza sai ce mala'iku duk waɗannan ku kun gan su eh to ku shaida gaba ɗaya na gafarta musu saboda rahama ta ubangiji to kullum a karɓar tuban bayan sa yake amma sai ka waye gari ɗan adam tsabar bala'insa ya tara zunuban da zai je gaban Allah babu ladan koɗe ma Allah ka tsare imanin Allah ka tsare imanin ya Allah ya ce sai Allah ba ka tauba wa ko ina ne wa da'aka ilaiha kuma la kira ka kai bawansa ka zo ka nemi gafarar ubangiji ya ce wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minina la'allakum tuflihuna ya ku masu imani gaba ɗaya ku zo in ji ubangiji ku nemi tuba abun Allah sai ku rabauta a ga kenan kullum ka sarai da kuma ka dage da neman tuba wa wa'adaka kuma ya maka alƙawari an ya gafira laka shi Allah zai gafarta maka idza saddaqta fi tawbatika in har ka tuba da gaske duk saban da kai a duniya in ka tuba tuba na gaskiya Allah zai gafarta maka gashi kuma ma karanta ayoyi ba ma gafara kaɗai ba za a mai da ma saban ya zanto lada yace hattal kafira har ma kafiri idza taba in ya tuba taba Allahu alaihi sai Allah gafarta masa yanzu kamar ma kirista ko ba yahudi shin ya tuba ma ya shiga musulunci lada riɗi bi za a bashi in yi azhar in aka baka lada ɗari ki ɗari bi za a bashi saboda rama ta ubangiji ba ta an gane haka duka wannan bonan za ta Allah ke bayan sa dan su rabota ga baki ɗayan su amma ina dan adam bala'in sa fa karfin shi yace qala ta'ala a wata aya Allah ke cewa qul lil ladina kafaru ka gaya wa kafire fa idza ko in yantahu yughfir lahum ma qad salaf in suka daina sabo da suke suka tuba to duk zunubin suke na sabo na kafirci dukkan Allah ya taimu su in suka bar kafirci suka shiga musulunci duk abin da suka yi kafin musulunci duka Allah ya yafe musu kaga na karshen darza kenan da falala ta ubangiji yace min al-kufri ko wa shirki in suka daina kafirci suka daina shirka wa qatlin nafsi suka daina kashe rayuka wa gar dalika da sauran ayyukan zunubi in dai suka daina suka tuba duk abin da mutum ya in dai bai zo gargara ba ya tuba to Allah zai gafarta masa yace iza tabu in suka tuba taballahu alaihim Allah zai karɓi tubansu wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi ingantacce sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko eh ina ne atum na mi sona wato ko at-taubatu ko yace shi tuba tujibu ma qablaha yana sa a kankare ma duk abin da kai na zunubi suka ce amma wannan hadisin ribal abada ke cewa shi bai san tushen hadisin ba ba na hadisi akwai kuskure a cikinsa ba da wannan lafazin ya tabbata ba saboda su malaman hadisi ba wai kan kalma ba ne yake birge su a'a ya inganta daga bakin manzon Allah ya fito komin kan kalmar in bai inganta manzon Allah ba ne ya faɗa ba sa jingina manzon Allah saboda kare matsayin manzon Allah na fata an gane kuma ko menene in ya inganta manzon Allah ne faɗa ba sa jin da su bayyana shi ko da kai al'ada ka faɗar abin akwai nauyi to yanzu faɗa tunda manzalla ne ya faɗa domin al'ada tana ba mutane daga guri kaza zuwa guri kaza ai yanzu akwai abin da ka faɗa a hafa aka faɗa ba haushen da yake nan ƙasar zagi ne in ka faɗa ba haushen da yake yamma ba zagi ba haka ne ko to haka komai duk kalmomin duniya haka suka tafiya to inda ya tabbata manzon Allah ya faɗi kalmar to malaman hadisi zai faɗe ta kuma zai fassara ta saboda shi ba kai yake so ya burge ba yana aikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace fal muslim bi hadathin illa tawbati lalle dai musulmi yana buƙatar ya tuba ga Allah wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah fa ya kasance a ɗabi'arsa a aikin manzon Allah a hali na manzon Allah sallallahu ya kasance yastaghfirullahu wa yatubu ilayhi yana ga yana neman gafarar Allah yana tuba ga Allah ya ce astaghfirullah wa atubu ilayhi fi yawmin akthar min mi'ati marra yana tuba akalla a yini daya sama da sau 100 yana istighfari sama da sau 100 a yini guda to idan gidan to har manzon Allah da matsayinsa da kimarsa da darajarsa a gun Allah zai tuba wa Allah sau 100 ko sama da 100 a wuni daya to ni da kai sau ne kamata mu rinka a ga muna da hankali babu adadi kenan kawai shine kaida kawai ka zauna haka kawai ka saba da yin shuru in ka shirin kuma kana ta istighfari ne kawai ko wani istighfari ba za ka yi gimbali a zuciyar kafa ala kana faɗa da bakin ka yana motsawa ina fata an gane kana yin kayanka kai kana jin me kake faɗa inda da wani ma dab da kai zai ji me kake faɗa shine ake nufi ba ka yi shuru a ce kana zucewa to wani ya zama tunani kake yi ba magana kake ina fata an gane yawwa to haka sai mutum ya dage yin istighfari kenan yace wa qala sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi manzo Allah yake cewa ayyuhan nas ya ku mutane tubu ila Allah ku nemi gafarar Allah ku tuba ga Allah fa inni atubu ila Allah fi yawmi akthar min 70 marra ni manzan Allah ina tuba ga Allah a wuni daya sama da sau 70 sallallahu alaihi wasallam yace wa yusilahu ashabu fil majlis al istighfaru ko astaghfirullah astaghfirullah akthar min 100 marra alayhi salatu wassalam yace sahabbai suna irga abinda manzon Allah yake faɗa a wuri ɗaya ana zaune yana cewa astaghfirullah astaghfirullah suna irgawa a wuri ɗaya ana zaune kai kan atashi zai sama da sokari to kaga kenan hi ma kansa yana yin istighfari babu adadi ke babu adadi ke tunda haga wannan ana zaune a guɗe kamar sokari in an jima ma aka yi sallah aka dawo zai yi samar sau ɗari to a kaddara ma duk bayan salloli biyar zai yi samar sau ɗari to nawa kenan haka ɗari biyar da wani abu kenan to ko bane sauran wasu abubuwa to ga dai a ce istighfari da bi'a ce ta mumini mai sun tsira agun Allah Allah ba mu ikon yin ta yace ina miki yace huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to fa ka gane fa manzon Allah ne fa ya fi kowa a cikin bayan Allah fa ba a yi kamar sa ba ko ba za a yi kamar sa ba babu mai matsayi kusa da shi ma ballantana zan to daidai da shi shi kadai ne Allah ya yi shi ya ba shi abin da bai taɓa ba kowa ba a cikin bayansa ina ba ta an gane kuma Allah ba shi ɗaukaka da daraja da matsayi wanda ba za ma su kirgu ba in ban da Allah babu wanda ya san adadin darajar ma manzon Allah duk abin da zaka faɗa game da manzon Allah kawai ka dan faɗi guda ɗaya ne a cikin guda miliyan ina ba ta an gane amma shi a kalan kansa yana tubarwa Allah a zama ɗaya sama da sau ɗari ana ƙirga sallallahu alaihi wasallam to haga ina kuma gani ina kuma ga kai ina sauran mutane haga ya kamata a ce mu ɗabi'ar mu koma istighfarin magabaki ɗaya kenan ya ce to ba kai fa bi gairihi to ina kuma ga wani ba shi ba shi karan kansa yana yin istighfari sau ɗari ko sama da ɗari a zama ɗaya to kuma wanda ba shi ba fa ya kamata yi shi fa Allah ya ce fa in ma ya yi zunubin an gafarta masa tare da cewa bai taɓa yin zunubin ba da mu kuma ba idan ka fito daga ƙofar gidanka kan ka zama sulaci da saban kansa mai kai zunubi da asuba fa ba fa azara ba Allah a masallacin ma kana zaune kai sallar kana zaune in baka yi sa'a ba sai kai zunubi haka muke farayuwa ko kai waye sai kaga abin da yake Allah ya hana a gani ko ba haka bane ba sabo bane samara za ka yi ya zama dole sai an kalla to sai kuma ka yi sajifari ai eh ah to sai dai zaka zama kaho kawai amma za kuma gani kawai da kai ma ai ba zai ba don in kana kallon yamma sai ka ga wanda ba ka zaka kalli kudu nan ma su za kalla in ka kalli gabar din masu ne arewa masu na to ya daga ta kana rayu ko ya ce hisa kandamin kallo yake wallahi aka ce ni sa kandamin ce ah in ya kalla so daya ai kura idan wani kimta ba har sai ya zumbace eh Allah gafarta masa ta ba gani dole su kaga abinda Allah baya so kuma ga Allah ce kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ba ka la faɗa ba to inda ko wanda ya sai daga 24 hours ba zai ga abinda Allah ya haramta ba to amma abinda ba a so shine ka kalla intentionally da gangan ka tsaya kana kallo ka tare wata kwana ka zauna kana kallon waɗannan abin da Allah hana din to shine kana cikin bala'i amma yanzu kana cikin tafiya ne nan ga su nan ma ga su to za ka yi sai su jifari ai haka zai je kawai su jifari dole ne sai ka ji abin da Allah baya so a ji tunda kana ta duniya ta me ta mutane masu surutu da badala Allah ka tsare imanu yake cewa fa na hanu biyatar ila tauba ila Allah subhanahu wataala to haga mu ne muka fi cancantar ma mu ne mu gafara mu tuba ga Allah yace wal insanu laysa ma'suman a duniyar sunna shi dan adam kowaye shi in ka cire annabawa to ba ma'sumi bane mana zai yi zabo ya qamirhu zunubi dole sami abin da yake sabo ne ko yaya ne saka abin da yake sabo ne ko yace ya qamirhu me takasimu dole samu me gidiyawa da wani karanci a taron ɗan adam na ɗabi'a da halaye wata ranka yi fushi ba ga wani wata ranka yi kaza kaga mutum ya faɗa abin da ransa ya ɓace faɗa abin da kaza kaza da sauransu dole a samu irin wannan abin wai ga minu a kadawun a samu kuskure tare da shi wa huwa bi hadhihi tauba dan haka dai ɗan adam yana buƙatar yawan dagewa da tuba walhamdulillah yace mun gode wa Allah wa ya tabbata ga Allah annallahi fatalana babu tauba mu mutanen manzon Allah Allah ya buɗe mana kofar tuba ba a rufe ta har sai ran da aka waye gari rana ta fito daga yamma tahin duniya yanzu ken aka tabbata wani hadisi kofar tuba tana nan a buɗe Allah ba zai rufe ta ba sai an waye gari rana ta fito daga yamma to daga nan sai a rufe kofar tuba duk wanda ya tuba ba za ka ba dan babu kofar ma an gama kuma za a ci gaba da rayuwa a wannan yanayin tsawon wasu kwanakin da Allah ga dama Allah kada ya kira mu lokaci Allah mana kyakkyawan ƙarshe wa wa'adana an naqo an naqbala minhu yace Allah ya mana alƙawarin cewa ya qabala minna zai karɓi to mai da muka tuba wa an yamhu dhunubana kuma ya mana alƙawari in dai mun tuba to zai goge zunubin namu ko ba ka bane dadi ma akan wannan karkashin waɗancan da muka ambata ba ma gobe zunubin za a yi ba za a mai da zunubin malanto mai lada sharɗin shi ne ka yi tuba ka jaddada imaninka ina fata an gane kuma ka aikata aiki mai kyau to sai Allah canja ma zunubanka akawun ɗinka da yake da an yi debitin sai kuma maka kinetin ɗinsa ƙara maka lada mai tarin yawa to sai malamai suka ce anan daga cikin lokutan da ake so mutum ya dage da istighfari ina fata an gane ko da yaushe istighfari abu ne abun so ne kullum kana yin kayanka amma akwai lokutan da yake ana so ka dage da istighfari a lokacin babu wata ibada da mutum zai yi mafi daraja mafi lada a lokacin kamar istighfari na fata an gane shine ƙarshen dare lokacin da ake cewa lokacin da ake yin sauri kamar yanzu kace da karfe 4 zuwa a shiga sallar asuba to na lokacin babu wani abu da za ka yi da ya fi daraja kamar istighfari yasa Allah ya rika yaban bayinsa a Qur'ani gurare da yawa cewa daga cikin siffofin su shine za su kusan raba dare suna yin sallah ko yace akizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinina kanu qalil min al-layli ma yahjauna wa bil ashari hum yastaghfiruna na fata an gane za su raba dare zai fara kamar karfe 3 dare zai na fulfulinsa ya ta sallolinsa abinda Allah hore masa yi har kamar kace zuwa karfe 4 ya gama sallah tsaf karfe hudu ta yi sai ya zauna kuma daga karfe hudun nan ba wani abu da zai rinka yi sai istighfari kawai astaghfirullah wa atubu ilayhi suka ce a wannan lokaci na as-sahur in ka dage da istighfari to lokacin da Allah yake karban istighfarin fiye da sauran lokuta lokaci ne mai daraja mai tsada da Allah rika ambatar bayinsa da yake so zai musu rahama daga cikin dabi'ar su ne ko hum bil asarihum yastaghfiruna baka dai sai ka saba kanka ka rage doguwar hira na fata an gane kana sabawa da kwanciya da wuri in kana son samun wannan lokacin malamai suka ce abubuwa guda biyu kake bukata ko zuwa na farko duk wanda yake sai na tahi cikin dare sallah ta nafila to sai ya daina yin sabo da rana sai ya daina yin sabo da rana domin Allah ba zai bari kana sabo da rana kuma tafi ka zo ka bautawar a wannan lokacin ba lokacin mai tsada na wata hangane ko lokacin yanayin da kake ciki da koyaushe ya fi daidaito a lokacin in a irin yanzu ne ga shaɗa zafi ga sauro ga ba nefa to lokacin da an fara iska ko karfe ukun dare zuwa hudun nan zaka ji gari ya saki an samu iska jikinka ya yi nauyi bacci ya fi daɗi ka ga ba kowa ba zai tashi a lokacin musamman a ce ya yi ta hira a kofar gida har karfe goma sha ɗaya a sha biyu kaga daga ya shiga gida karfe 1 2 3 ba zai tashi ba bai saba bai saba hmm yana hira ko ya shiga uku Allah ya yi masa ina fata an gane idan ka daina sabo to sai Allah ya taimake ka karfe 3 tana yi tana tashe ka domin alamun Allah na san ka roke shi sai ta shaka lokacin sai suka ce malamai to suka zanne hikima da ka farka ko ka farka a lokacin da zaka yi fitsari don ka je ka dawo kar ka koma bacci ka daga hannu ka roki Allah duniyar ka da lahirar ka sai ƙara kwanciyar ma an kwanciyar za ka yi ma ka ga dai ka rabota da lokaci ina fata an gane amma ya taimaka ƙarfi uku fa na tashi ko uku da rabi amma da ɗan yi kaza sai na ƙara kwanciya shi kenan kawai hannun ƙarfe shida na safe ana yi wani lokaci ina fata an gane don ka so ka samu garaɓasar wannan shine bayan ba ka yin sabo da daddare to kuma kana yin kana kwanciya da wuri jikinka zai huce kafin lokacin zaka ji ka bacci ma dama ka gama koshi da shi ina ba ta an gane ka ko zaka kace karfe 9 a yanzu kaga 9 10 11 12 karfe 1 karfe 2 karfe 3 awa shida ai ga wacce isa alhamdulillah an samu bacci sai ka tashi ka dage da sallah a lokacin ka kai karatun qur'ani amma a sallah yafi daraja ka roki Allah bukatunka na duniyarka da lahirarka da duk abin da ya gabata na alkhairi kai lokaci karfe hudu na shigowa sai kuma ka ka gama sallah sai ka gaba da istighfari kai cin istighfarin ka har zuwa a ce ma a taho ai sallar kuma asuba shikenan to in ya zama na dabi'ar ka ce za ka ga albarkar rayuwar ka ta canza za ka ga Allah canja ma jin daɗin rayuwa da samun nutsuwa a zuci da ana ganin ka da kwarjini fuskar ka a ganka cikin hai'a mai kyau Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa abokinsa Zulaimi bin Mubarak yace wallahi muna cikin wani jin daɗi da muke jin sa a ranmu inda ƴaƴan sarakuna sun san wannan jin daɗin sun san abin da muke ji da sai sun yaƙe mu a kan abin da yake nufi jin daɗi a zuciya ba Allah bane ka saka mutane to yanzu wani da ya san daɗin da kake ji a zuciyar ka in ka bi Allah a ce kuma ga wata hanya da zai hana ka ai zai iya hana ka ko da ba bai sai hana ka ba suna a zuciya ne kuma Allah ne ke saka mutane sai ga shi hankalin mutum a kwance a cikin hai a kyakkyawa duk inda ya da kwarjininsa saboda me ya yi mantenin wannan lokacin sai suka ce malamai hatta a cikin dabbobi Allah ba mu misalai dabbobi guda biyu za kuma albarkar ba iri ɗaya ba ce misali saniya duk da ke a duniya ita a siffar da Allah ya mata ƙarfe uku zuwa hudu za ka same ta a tsaye saniya wani ɗabi'ar ta ne ba ta ƙara kwanciya in ba jinya ba ne ko wani aihuwa kuma har sai wani dare sai fata an gane sai zanto kullum ta Allah yanka shanu ake ana ci a sace su a siyar a kwace masu shi ba haka kita yi ba amma kuma kullum ya ga garkan shanu sun wuce tirolin za ka saka kullum aka tafi da su aka yanka ba wanda ya sani aihuwa ɗaya take a shekara biyu fa sai ta shekara biyu take aiwa sau ɗaya in ta ƙoshi da yawa ne kai in kana da albarka da yawa kai ta haifi ɗan biyu amma ta ga aihuwa bai ta saniya galibi da take aifa amma kullum cinye su ake ko ba taɓa ƙarewa ba saboda mai albarkarsu suka ce kuma ga kare shi kuma kare duk inda yake a duniya shi kuma duk inda kare ke duniya na baka assignment in karfe uku ta zo ta zuwa hudu za ka ji babu kofin kare sai ɗan kaɗan kaɗan amma karfe sha ɗaya karfe ɗaya biyu za ka ji haushi kamar musiba na na na na na amma karfe uku na dosowa na ka fara jin kukan zakara jifa jifa za ka ji kuma kofin kare babu karfe hudu aka samu kariya a tsakiyar titi na ta bacci na fata an gane to sai ta haifi kariya a nawa biyar ko har goma ko kuma ga shi waye ga cin kare ba sai ba kule ba amma za ta ma ka nemo karnuka ɗari yanzu a gashiwa an haɗa ka da bala'i kare ɗari yanzu ka nemo su an haɗa ka da musiba amma yanzu kuwa ƙwarya cikin garin nan a ta ka nemo shanu ɗari za ka samu banda majeji domin haka suka ce bambancin albarka da Allah saka musu a yanayin da suke amfani da shi na rayuwarsu to dan adam ma in ya zanto yana mantenin wannan lokacin karfe uku a ce ka tashi kai kai sallar ka karfe hudu ka zauna kai ka ta istighfari zama dabi'ar ka ce haka za ga albarkar rayuwarka ba ta take ba ka kula duk mutumin da yake samun sallar asuba kusan kullum to ba ko da ta ba yake tashi ba kun gane ba sai an dika dika mai ka tashi ba duk wanda ke samu asuba kullum baya makara to ba da asuba yake tashi ba yana tashi ne galibi irin su hudu wani ma tun uku ya tashi da cikin wani abin da ke har sun kullum haka ke rayuwarsa to in kana so Allah ya maka rahama ya ji kanka ya karɓi tubanka to ka dage da istighfari a ƙarshen dare da karfe hudun nan zuwa a shiga sallah ina fata an gane sannan kuma zama ɗabi'ar ka ta yawan istighfari tun gashi an samu manzon Allah yana yin sa ko da yaushe duk inda yake zaune sai ga cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sai ga Allah ka tubanka sai ka samu rahama kuma muna fatan Allah ka tuban mu ya gafarta mana ya yafe mana Allah ba mu aljanna ga baki ɗayan mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah